سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaida da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattarwar mu a wannan majalisin namu na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a wannan masallacin namu mai albarka na masjidul da'wati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu na sunanu abi daud yau muna bakwai ga watan safar haka ne bakwai ne ko na bakwai ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 wannan shi ne darasinmu na 41 a cikin kitabu salah littahi mai bayani akan hukunce-hukuncen sallah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرده ما لن يتي أنبطن ألا مدعوك كنسركي ذكري yana yayi asara yana yayi tabewa kuma sannan yana yaye damuwa ya ce wa ya lil khairati duniyan wa ajila kuma yana jayo maka alkhairi a duniya da lahira wa in ya cikal wasuwasu yawman yusharridu kuma da za a ce wasuwasi na shaidan zai zo maka to da kayi wannan zikirin wannan wasuwasin wannan wasuwasin zai tserewa dalilin zikirin da kayi wannan yana nuna muna mahimmancin zikiri ne mahimmancin ambaton Allah maɗaukakin sarki kuma yana gaskata muna ne ayoyi da dama da hadisai wanda suka yi bayani akan mahimmancin zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa ashe da kaga ka samu kanka a cikin tashin hankali da yawan damuwa to ka yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki in har kai da samun tabbaci da yaƙinin cewa dalilin wannan zikirin za ka samu sauƙi na damuwa to za ka samu sauƙi na damuwa sannan kuma bayan yayi damuwa zikiri zai jawo maka alkhairi kowane irin alkhairi in kana yawan zikiri da wannan niyyar za ka ga allah maɗaukakin sarki ya biya maka buƙatarka yana daga cikin abin da lura da shi mafi yawancin masu wadata sun yi 'yan yaku bayo zikiri ana gane da kyau kaga mutum cikin mota yana jan tabbijin shi ko kuma yana zikiri kaga mutum zaune cikin shagon shi yana jan tabbijin shi kuma wancan ga yakan fada zamne ana ta hira ana gigaran mutane in ya tashi abin da ma zai ce yana mishi wahala ba duniya ba lahira shi bai ambaci Allah ba kuma shi bai ga bai ga abin da zai amfani sa a duniya wannan shine kenan sannan kuma wasu wasi yana yayi zikiri yana yayi wasu wasi yana daga cikin babban jarabtawa da Allah zai maka Allah ya jarabce ka da waswasin shaidan domin waswasi yana iya kai ga mutum ga kafurci domin waswasi shine shakka shaidan ya rika sa maka shakka game da Allah har ya kai ya rika sa maka shakka game da ma musulunci haka bar musulunci gaba ɗaya wannan shine kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yawan tsarin Allah ya kare mu da wasuwasi hatta ma sura sukutun Allah ya sabkar ba abin da ake roko a cikin ta in ba sharrin wasuwasi ba suratul nas gaba ɗayan surar abin da kake roko shine Allah ya kare ka daga me wasuwasi na shaidanin mutum da shaidanun aljannu to yawan zikiri da ambaton Allah madaukakin sarki yana kawo haka idan kuka lura annabi Yunus alaihi salatu wassalam da Allah ya tsiratar da shi a cikin bala'in da ya shiga sai Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athun da a ce ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi masu zikiri da ya dawwama a cikin wannan matsalar da yake a cikin wannan bala'in da yake dalilin zikirin sai Allah ya tsiratar da shi wannan bala'in da muke fama da shi a wannan shekarun ko a wannan zamanin na aljannu da iskoki da suke bugun mata za ka ga yanzu na daga cikin matsalolin da suke cewa mutane tuwo a ƙwarya shine matsalar shedanu shedanun aljannu ta hanyar sihiri ko kuma ta hanyar mai da suna su karan kansu su kama mutum duka abin da ya sha wannan shine nisa da muka yi daga ambaton Allah madaukakin sarki daga zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yayi nisa ya kawar da kai daga ambaton Allah madaukakin sarki to zamu dora shedan akan sai kasance shine abokinsa kenan dai mu kasance masu zikiri zikiri idan kana yin sa zai iya wadatar maka da ibadu da yawa wanda baka iya yi akwai wanda bai akwai wanda bai iya yau bai iya azumin nafila akwai wanda qiyamul layli tana mishi wahala akwai wanda sadaka tana mishi wahala akwai wanda zuwa ziyara yana mishi wahala da sauransu to idan ka rike zikiri zai zai wadatar maka daga waɗannan wani mutum ya zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna shara'i'al islam qad kathurat alayya ni ibadu na musulunci sun mini yawa kaza da kaza dubban iyawa abubuwa sun mini yawa murni bi shay'in atashabbatu bih ka gaya min wani abu guda wanda zan rike wanda zai wadatar da ni daga sauran nafiloli wanda ba ni iyawa sai manzo Allah yace la yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah to kada halshen ka ya gushe yana mai yawan ambaton Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon ambatonka za mu tashi a yau babu tulil qiyam min ar-ruku'i wa bayna as-sajdatayn babu mai bayani akan tulul qiyam shine tsawon tsayuwa ma'ana jimawa min ar-ruku'i a cikin ruku'i wa bayna as-sajdatayn da kuma tsakanin sujada guda biyu حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه للي منظر الله سجد رسد ركوع إنسا سنك سنجي وقعوده دكما زمن ديكي ما بين السجدتين أتكان سجد غدابيو قريبا من السواء كسن ليس سجد جونه ma'ana shima wadda yake a cikin ruku'i da cikin sujada da tsakanin sujada guda biyu kusan ɗai suke da juna حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت وحميد أن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل بنتب سلا بايا ونمتنبا أو جز صلاة وندا سل الشي تهي تكأيتوا معنا وندا هي تكأيت سلا min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawar manzon Allah fi tamamin tare da cewa kuma yana cika sallar ma'ana ba takaita sallah ba irin wanda har zai sa a rage mami rukunai haƙƙinsu ma'ana ban taɓa ganin mai takaita sallah ba kuma tare da cika ta kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce to ya yake yi yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamida kuma manzon Allah ya kasance idan yace sami Allahu liman hamida qama yana tsayawa kamin ya je ruku'i kamin ya je sujada hatta na kula kad auhama har sai ma mun ce kai mai yuwa ma ya manta da cewa zai je sujada thumma yukabbiru sannan yayi kabbara wa yasjudu sannan yayi sujada wa kana yaq'udu baina as-sajdatayn kuma ya kasance yana zama a tsakanin sujada guda biyu hatta na kula kad auhama har sai ma mun ce kai mai yuwa ya manta da tsakanin sujada guda biyu ne yake ana gane da kyau wannan hadisin yana nuna muna wata sunna ta sallah wadda take kusan zama bakuwa shine idan ka ce sami'a Allahu liman hamida kai tsaye ka dan jima ana gane da kyau ku ba kowa ke irin wannan jima ba da ake yi alhali kuma sunna ce kun ji wannan sahabin yake cewa wata ran ma muna tsammanin jima wadda manzo Allah yake bayan ya dago daga ruku'i wata ran muna ma tsammanin yalla ko ya manta da akwai me akwai sujada a gabansa ana gane da ke ko wannan shine kenan to idan an yi tsayen ai akwai zikirin da ake ko sami Allahu liman hamida rabbana ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد to idan ka kare wanga gaba ɗaya ko kuma ka tsaya yin wannan sai kaga wani har ya ta yi sujada ni a masallacin mu sun saba da haka amma su da yawa in wani wata bukata ta kama in ba da sallah wani wuri Allah yana gani su da yawa in na tashi sami Allahu liman hamida ina ganin wasu sai sun fi yin sujada sannan su komo sun ga dai ba a da niyyar ne ba a da niyyar tahiya to wasu ma har sai suka wasu ma har sai su fara tsammanin wannan abin wani sabuwar sallah ce alhali kuma shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ruku'i a dan dau lokaci to akwai wanda yana dagowa kai tsaye ma yake yi yake zuwa sujada to kun ga wannan in abu ma yayi yawa ya zamanto kuskure yana ma iya lalata sallah kamar yadda zamu gani a nan gaba malai ce haddathana musaddadun wa abu kamilin dakala hadithu ahadihima fil akhar hadisin ɗaya daga cikin su ya shiga a cikin ɗaya ma'ana hadisin musaddad da kamil guda hadisin guda ya shiga a cikin na guda qala suka ce haddathana abu awana abu awana ya ba mu labari عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم ناكل دمنزون الله في الصلاة أتكين صلى يا سيا يا سكان zane guda biyu wa kala abu kamil abu kamil shi a riwayar ta ce waye rasulallahi maimakon muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya ce abu barra bin azib sahabin manzon Allah ne ya ce na kula da sallar manzon Allah fawajabtu qiyamahu sai na samu tsayuwarsa da yake yi ta karatu karaka'atihi kaman jimawar da yake ne a cikin ruku'i wa sajidatihi da sujadarsa wa atidalahu da kuma daidaituwarsa fil raka'ati a cikin ruku'i ka sajidatihi kamar jima wanda yake yi a cikin sujada ne wa jalsatahu bainas sajadataini kuma zaman da yake a tsakanin sujada guda biyu wa sajadatahu da sujadarsa ma bainat taslimi wal insirafi jima wanda yake kusan sallama ne da yake yi da kuma tashi daga inda ya salla qariban min as-sawa'i yace duka wa'annan abubuwan kusan dai suke da juna ma'ana abin da yake nihi na kula da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga tsayuwarsa da ruku'insa da sujadarsa da zigima wanda yake tsakanin sujada guda biyu da tahiya da yake yi da sallamewa kamin ya tashi daga wurinsa kusan ɗai suke da juna qala abu dawud abu dawud ce qala musaddadun fa raka'atuhu wa i'tidaluhu bainar raka'ataini raka'ansa da kuma daidaituwansa a tsakanin ruku'i guda biyu fasajadatahu da sujadansa fajalsatahu da kuma zaman da yake yi baina sajadatai ne tsakanin sujada guda biyu fasajadatahu fajalsatahu baina taslim da zaman da yake yi a tsakanin sallama da sujada walin sirafi da kuma tahiyarsa da yake bayan ya kare sallah qariban min as-sawa'i kusan dai suke da juna abinda wannan hadisin yake nunawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sallar da bai dogon karatu a cikinta ba to idan ka kiyasta za ka gado aikin kusan jimawa ɗai suke misali manzon Allah ya yi sallata a asuba ko kuma sallar magriba sai alhamdu da suratul fatiha to idan ka kiyasta dukkanin ayyukan da manzon Allah zai yi a cikin wannan sallar na jimawa a cikin sujada da dagowa daga ruku'i da zama na tahiya za ka samu kusan jimawar ɗai ce ana gane da kyau ko? malai ce kamar wannan yana nuna nau'in sallah game da jimawa kala biyu ce akwai sallar da za ka yi ka jima a cikin tsayuwa wajen karatu amma wajen ruku'i da sujada da zaman tahiya sai ka mi sai ka takaita sa ana gane da kyau ko? akwai sallar da kuma za ka yi karatun da za ka yi ya kasance takaitacce amma kuma jimawar da za ka yi a cikin sujada da ruku'i shi ma ya shi ma ya kasance daidai wannan kira'ar ba san ko ana gane da kyau ba malamai suka ce kuma kowanne yana da hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watarin yana yana tsawaita karatu sai ya takaita sauran ayyuka da zai na cikin sallah malamai suka ce yana wannan hikimar ce dan saboda masu shigowa wanda musu samu suka shigo masallaci ba su samu ruku'i domin ai sai an tsawaita karatu ne mutum zai samu ne zai samu ruku'i to idan ya lura sun cika masallaci to sai ya yi karatu takaitacce su kuma sauran gaɓoɓin na sallah sai ya yi sai ya mi sai ya ja su ban sa ana ganiya da kyau ba kinan da haka za ka iya kaga mutum ya yi fatiha ya karanta karamar sura amma kuma kaga sallah ta ne ta jima ana ganiya da kyau ko kenan ya danganta da jima wadda aka yi a cikin sauran gaɓoɓi na mi gaɓoɓi na sallah kenan shi ma wannan wannan sunna ce wallahu ta'ala a'lam maliki babu salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi babin bayani akan sallar wanda baya shinhida baya miƙe gadon bayansa a cikin ruku'i da kuma a cikin sujada kenan kamar yadda ake miƙe gadon baya a cikin ruku'i haka a cikin sujada ma ana mi ana miƙewa kamar yadda muka nuna a ran nan حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزء صلاة الرجل باتا إسا سلر متنن دا كما باتا إسا سلر متن حتى يقيم ظهره حسيا ميكي قدم باينسا fi ruku'i a cikin ruku'i was sujudi da kuma a cikin sujada malam binyamin tasudi ba muna nuna muna miƙe gadon baya a cikin a cikin ruku'i da sujada da sauri miƙe gadon baya a wajen ruku'i na ya miƙe da kyau ko a masha Allah kenan ya miƙe hakan ga kai yayi ƙasa yi ƙasa mu gani a ba kai ƙasa ba yawwa kai yayi kasa har yanzu ba kai kasa ba ko da kun san dogo shi yake duka wahala yake sha kuma kai yayi sama kenan shine daidai to ya ake miƙe gadon baya a cikin sujada na an yago da saura gadon nan na baya bai miƙe da kyau ba a sujada a da saura a bala ali na ni can nake kamar na ga can ya dan ya dan lankwasa to haka ne jazakumullahu khairan fattaqullaha mastata'tum ko na to nuna mana yanda ba so ayi aha yau mutun ya gani kaman kunkuru ko wannan shine kenan jazakumullahu khairan to a takeice dai kenan mutun dai daidai gurgurdan iyawarsa kada dai gadon bayansa ya make kenan ya dan ja ya miƙe kinan manzo Allah yake mutunan da ya salla bai miƙe gadon bayansa a ruku'i da sujada to sallar sa tawayayya ce haddathani al-qa'nabi haddathani anas ya'ni ibn iyad ha'un wa haddathana ibn al-musanna haddathani yahya ibn sa'id an ubaydillah wa hadha lafz ibn al-musanna wannan lafazin na ibn al-musanna ne حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah dakhala almasjid ya shigo masallaci fa dakhala rajulun sai wani mutum shi ma ya shigo fa salla sai yayi salla thumma jaa sannan sai yazo fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ma manzon Allah sallama faradda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya maida masa da sallama wa qala sai yace irji fa salli koma kai salla fa innaka lam tusalli domin kai ba sallah bace kai faraja ar-rajul sai mutumin ya koma fa salla yayi wata sallah kama kana salla kaman da yanda yayi ta farko kuma jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo wajen manzon Allah fa sallama alaihi sai masa sallama fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa wa alaikas salam thumma qala ana gane da ku wannan hadis kun ga ya nuna ya halatta ka cewa mutum wa alaika assalam amma abin da yi shine wa alaikumu wa alaikumus salam malamai suka ce domin a tare da shi akwai mala'iku ana gane da kyau ko kenan in ka hada da mala'ikun me yake da suna su ma sun shiga kum sai ka shiga kenan su uku ne in kuma shi kadai kawai kake so su mala'ikun baka so ka musallama an gane ko ko wata munasaba dai to sai ka ce mishi ka wannan shine thumma qala sannan sai ce irji' fa salli kuma kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai baka yi sallah ba hatta fa'ala zalika thalatha mirarin wannan mutum har sai da wannan sau uku yana koma yana yana tahiya yayin sallah wanzu Allah ya ce ba ta yi ba koma kai wata ya koma yayi fa qala ar-rajul sai mutumin yace wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ma uhsin wa ghayra hada ban iya wata sallah in ba wannan ba fa'allimni to koya mini yanzu ya kawo kan shigo haka ake so ba girman kai ba ka ce to koya mini ni haka na iya to a koya mini yadda ya kamata in yi ƙwano sai manzo Allah ya ce idan kumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fakabbir to kai kabbara sun makara ma ta yassara ma'aka min alƙur'an sannan ka karanta abin da ya sauka a gare ka na alƙur'ani sun marka sannan ka yi ruku'i hatta ta tuma'inna raki'an har sai ka nasu a cikin ruku'i sun marfa sannan ka ɗago daga ruku'i hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye sun masjud sannan ka yi sujada hatta tatma'inna raki'an har sai ka nasu sai sajidan har sai ka nasu a cikin sujada sai ce sun majlis sannan ka zanna hatta tatma'inna jalisan har sai ka nasu a cikin zama sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan ka yi irin haka a cikin sallaka gaba ɗayanta ƙwala abu dawud abu dawud ya ce ƙwala alƙa'anabi imam alƙa'anabi ya ce an sa'idin an sa'idin ne abi sa'idin al-maqburi an abi huraira ta waƙala fi akhirihi a ƙarshen hadisin sai manzo Allah ya ce fa idza fa'alta hada idan ka aikata haka faqad tammat salatuka to haƙiƙa sallar ka ta cika wa man taqassa min hada shay'an kuma duk abin da ka rage daga wani abu a cikin abin da nuna ma fa inna man taqassahu min salatika to hakika ka rage sani daga sallarka wa qala fihi kuma yace a cikin ta idan kumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fa asbiril wudu'a to ka cika arwalla wannan hadisin shi ake cewa hadithul musii fi salatihi hadisin wanda ya munanta sallarsa wanda hadisin yana da tsawo shi yasa za ku ga malam ya gugunce shi akwai riwaya ta ƙasa wadda alaƙar su guda ana gane da kyau ku za mu karanta riwaya ta bishe mu tsaya mai dogon bayani na malai ce haddatana musa ibn isma'il haddatana hammadu an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an ali ibn yahya bin khallad an ammihi anna rajulan dakhala al-masjida lalle wani mutum ya shiga masallaci fa zakara nahwahu sai ya ambaci kwatankwacin abin da ya ambata a wacce riwaya qala fihi to shi a riwayar sa sai yace a ciki fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace masa innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas babu sallar da za ta cika ga ko dai daga cikin mutane hatta ya tawadda'a har sai yayi arwalla fa yada al-wudu'a sai ya aje a yake da suna alwudu'a ya'ani mawadi'ahu ya aje arwalla a inda ya kamata a aje ta abinda yake nuni shine yayi ya wanke wuraren arwalla yanda ya kamata a ni a wanke su ana gane da kiko da an sa bil fatha wudu'a sai ya kasance ya aje abun arwalla a wurin sa to amma dhamma ce kenan yana nufin arwallan dai kenan babu wanda sallarsa za ta cika har sai yayi arwalla yanda ya kamata kenan arwalla tana daga cikin sharuɗan mi tana daga cikin sharuɗan sallah in ba ka da arwalla kai babu yanda za a yi kai kai sallah babu arwalla kuma a ce sallah ka ne ta yi ko akwai yanda za a yi a to ba akwai mantuwa ba rabbana la tu'akhidna in nasina to in mutun ya manta ya sallah ba arwalla a to ai manzo Allah ya ce inna Allah tajawaza an ummati alkhata wa nisyana wa mastukrihu alaihi Allah ya dauki ma al'umma ta mantuwa ana gane da kyau in suka yi abu cikin mantuwa ba su da laihi to ko kuma kun ce sallar shi ba sai ba ko mantuwa yayi a in yi tuna eh in bai tuna ba shi kenan amma in ya tuna ha jazakumullahu khairan to kuma ga wata fassara ta daban mantuwa abinda za ta ɗauke maka shine zunubin yanzu mu kaddara mutum da gangan ya zo ya salla ba arwalla a sallar shi ta yi ba ta yi ba bayan haka yana da ni in ma ya kudurta shi a ganin sama ai ya halatta ai sallah ba arwalla kaburi ne in ji mai akhdari ana gane da kyau ko to wannan shine kenan in kai sallah ba arwalla cikin mantuwa mantuwar abin da zaka doke maka shine zunubin don malamai suke cewa a ka'ida al-khata'u wan nisyanu yarfa'ani al-ithma wa la yarfa'ani al-hukma zunubi shi mantuwa ko kuskure yana ɗauke maka zunubi ne amma baya ɗauke maka asalin mi asalin ibada kinan mantuwar za ta ɗauke maka zunubi ne ba za ta ɗauke maka mi ba hukuncin sallar sai ka yi ta ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam yace thumma yukabbiru sannan sai ya kabbara kinan yana da kyau a rika kula da arwalla kun ga sharadi ce malamai suka ce idza saqata al-aslu saqata far'uhu in aka rasa asali to an rasa reshe in aka rasa kututturan icce ana gane da kyau ko to ana ana maganar reshe to in aka rasa arwalla kenan ba a maganar mami ba a maganar sallah shine idza saqata al-aslu saqata far'uhu thumma yukabbiru sannan ya kabbara wa yahmadullah jalla wa azza sannan ya gode ma Allah mai girma mabuwayi wa yuthni alayhi yayyabo akan sa me ake nufi da wannan shine karanta suratul fatiha domin ita ce suratul hamd wa ya kara'u bi ma ta yassara min alquran sannan sai karanta abin da ya masa sauki na alqur'ani kenan bayan fatiha kun ga ƙarin wannan ruwayar a wacce ruwayar iske an gai fatiha ba a gayi ba ana gane da kyau ko to anan kuma sai aka kawo fatiha shi sa ake cewa ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'da am tukammilu ba'daha ba'da shine muhimmancin kawo hadisi da ruwayoyinsa daban-daban dan ruwayoyin suna cika wasu ثم يقول sannan sai ce Allahu akbar ثم يركع sannan yayi ruku'i hatta tatma'inna mafasiluhu har sai gaban jikinsa sun natsu thumma yaqulu sannan yace sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman hasiya daidaitu a tsaye thumma yaqulu sannan sai yace Allahu akbar thumma yasjudu sannan yayi kabbar yayi sujada hatta tatma'inna mafasiluhu har sai gabobinsa sun natsu thumma yaqulu Allahu akbar sannan ce Allahu akbar thumma yasjudu sannan ya sujada hatta tatma'innu mafasiluhu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu sai ya dago kansa daga sujada hatta yastawiya qa'idan hasiya daidaito a zamne thumma yaqulu Allahu akbar sannan ce Allahu akbar thumma yasjudu sannan ya sujada hatta tatma'inna mafasiluhu har sai gabobinsa sun natsu thumma yarfa'u sannan sai ya dago ra'sahu kansa fa yukabbiru sannan ya kabbara fa idza fa'ala dhalika idan ya aikata haka faqad tammat salatuhu to sallar ta tami sallar ta ta cika babban abun da wannan hadisi ke karantar da mu shine al-khushu'u wal itmi'nan fi salah natsuwa da rishin sauri a cikin sallah ya zo a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana irin wannan sallar koton kurciya domin wannan mutumin shi ma koton kurciya ne sai manzon Allah ina keto zaton ma duka kissar almusiu fi salatihi ne duka wannan riwaya ce wata riwaya ce daban bayan manzon Allah ya gyara masa sallarsa ana gane an an gane asalin tarihin ko manzon Allah na zamne wani mutum ya shigo ya sallah ya zo yi ma manzon Allah sallama manzon Allah ce je kai sallah domin wanda kai ba sallah bace domin sallah yana sauri sauri a cikin tare har sau uku ya ce manzan Allah koya mini manzan Allah ya koya mishi sallah bayan ya ta sai manzan Allah ya ce laumata haza ala halihi hazihi lamata ala gairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi akwai ban tsoro sai manzan Allah ya ce da wannan mutumin ya mutu akan wannan hali na irin wannan sallar ta koton kurciya da ya mutu ba akan tafarki na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ashe wannan shi ke nunawa ba sallar ba ya ake mi ya ake sallar ba ina sallah ba ya nake yin sallah ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan in kana jin wannan hadisan shi ne zai kwadaitar da kai kada ka taba jin ka koshi game da bayanin al'amarin sallah al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala albani jariya na taba ji a wani wa'azin sai yake cewa ko tauhidi da kuke gani na da sarkakiya yace bai kai al'amarin sallah ne ba sarkakiya shi yasa kenan baka wadatuwa da bayanin al'amari na sallah wannan shine kenan مالك حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن أمه رفاعة بن رافع بمعناه يا رويت إن ونا حديث عندما أنرسى قال يتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي متى إنها لا تتم صلاة أحدكم lalle sallar ɗayanku ba ta cika hatta ya sabighal wudu'a har sai ya cika arwalla kama amarahu Allah azza wa jalla kama yanda Allah ya umurce sa fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila almirfaqayn sai ya wanke huskarsa da hannayensa zuwa gwiwar hannu wa yamsahu bi ra'sihi ya shafa ma kansa wa rijlaihi da kawahuwansa ila alka'bayn zuwa ijiyar kafa thumma yukabbiru Allah azza wa jalla sannan ya girmama Allah madaukakin sarki wa yahmaduhu yayi godiya a gare sa shine ma'ana ya karanta Fatiha thumma yaqra'u min alqur'ani sannan ya karanta daga alqur'ani ma udina lahu fihi abinda aka masa izini a cikin sa wa tayassara kuma ya saukaka fa zakara nahwa hadisi Hammad sai ya ambaci makamancin hadisin hamad kale ce sun mai yukabbiru sannan ya kabbara fa ya sujudu ya yi sujada fa yi makinu wajhahu sai ya ɗan farar da goshinsa ma'ana huskar tasa ya game ta da ƙasa shine ma'anan fa yi makinu wajhahu ya game huskarsa da ƙasa a wajen sujada kala hammamun hammamu ya ce wa rubba ma kala mai yiwa ma ya ce ko kuma wataran ma yana cewa a cikin hadisin ثم يكبر سنن يكبر فيسجد سي سجد فيمكن وربما قال جبهته من الأرض wataran kuma yana cewa jabhatahu maimakon wajhahu ma'ana yana cewa goshinsa maimakon me maimakon huskarsa idan kuma aka ce goshi abubuwa guda biyu ne malamai suka ce aljabha sai suka yi ishara da goshi da yake da suna da hanci dukkaninsu sai sun taɓi ƙasa ya ce hatta ta tuma inna mafasiluhu ya yi sujada har sai gaɓoɓinsa sun natsu wa tastarhiya ai tastarhiya ai ta har sai gaɓoɓinsa sun yi laushi idan mutum ya jima a cikin sujada za ka gani domin sujada yana daga cikin abubuwan da in ka jima cikin yinsa kana me kana ɗan gajiya ana gana da kyau ko shi ma'anan ka yi sujada har sai gabobinka sun na tsori guda kuma har sai sun fara majin rauni kenan yana nuna jimawar da ake yi a ciki ya ce sun mayu kabiru sannan ya kabara fayastauya ka'idan sai ya daidaita a zamne ala maka'adihi a kan mazamnarsa wa yuqimu sulbahu kuma ya miƙe gadon bayansa fa wasafa salata hakaza sai ya siffanta sallah haka arba raka'atin raka'o'i guda hudu hatta faraga har sai da ya kare sallar tasa har sai da ya kare bayanin tasa bayanin nasa bayan karshe sai ya ce la tatimmu salatu ahadikum sallar ɗayan ku ba ta cika hatta ya fa'ala dalika har sai ya aikata hakan ga ma'ana har sai ya aikata sallah tare da natsuwa tare da rashin sauri a cikinta مالك حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن, ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة يا باس الأبار وننكسر قال شيئة كن حديث الناس سيتي إذا قمت إذا كتاشي فتوجهت إلى القبلة سيك فسكنت القبلة فكبرت كي كبر ثم اقرأ بأم القرآن سننك كرنت uwar alkur'ani suratul fatiha wa bima sha Allahu an taqra'a da abinda Allah ya so ka karanta wa idza raka'ta kuma haka idan kai ruku'i fa dha rahataika ala rukubataika ka dora tahin hannuwanka shine rahatai ka ai kaffaika ka dora tahin hannuwanka akan gwiwowinka lokacin da kai ruku'i wamdud zaharaka sannan gadon bayan naka ka miƙe sa wa qala yace idza sajadta idan kuma kai sujada famakkin lisujudika to ka game dan saboda sujadar taka ma'ana ka game da ƙasa a wajen sujadar taka fa idza rafa'ta idan ka dago faq'ud ka zamna ala fakhidika al-yusra akan ka tattara ka ta hagum akan ka tattara ka ta hauni sujada a cikin sallah babu wani abun da ya kai darajar mi darajar sujada shi yasa a cikin sallar ma da manzo Allah ya tashi bayani yace dai in almusalli binaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne amma kuma wajen sujada sai ya ƙara hiyi tashi da wani abu sai yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih fa huwa sajidun inda mutum yi kusanci da Allah lokacin da yake sujada shi yasa malamai suka ce mahimmancin sujada yasa Allah madaukakin sarki ya haramta kowa a masa sujada in ba wa ba in ba shi ba ana gane da ke ko sujada ba wanda ya halatta ya halatta ka makima wani in kana so an gane ko amma ita sujada ba amma kowa sai wa sai Allah shine ɗaya daga cikin sahabbai ya je ƙasar Sham ya ga yadda sarakai suke girmama ya ga yadda mutane suke girmama sarakansu yana dawowa a madina yana shigowa majalisin manzon Allah sai ya haɗi da niyyar ta yi ya ta yi sujada sai manzon Allah ce ma menene wannan sai ce manzon Allah na je kasar Sham naga ana ma sarakai sujada shine nace in akwai wanda ya cancanta a ma sujada kai ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la wannan ba haƙina ba ne laukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da ni ina da damar in umurci wani ya ma wani sujada to na mace ce zan umurni tamawa ita ma mijinta sujada don saboda girman haƙƙin shi da yake da a kanta to sai dai baya halatta yi ma kowa sujada sai Allah don saboda darajar me darajar sujada kun san dan me yasa sujada take da wannan darajar a cikin gangar jikin mutum menene yi komi daraja ha huska ta yi komi daraja ana gane da kyau ko huska ta yi komi daraja shi yasa ba manzo Allah yace matakka in zaka bige ta kada ka bige ni dan huska ka gani huska ake gani kamin a fara ganin sauran ko wannan duk wani abu da yake boye yake amma ita huska ko da yaushe ne take a bayyana take to darajar ta yasa ba a azama kowa ita in bawa ba mahalicinta shi ne wa shi ne Allah maɗaukakin sarki na gaskiya wannan matsala ce ikhtilafiyya ana gane da kyau ko wasu malamai suna ganin sun kuyawa baya dukan ma'anin sujada ana gane da kyau ko wasu kuma suna ganin a'a sun kuyawa yana dukan ma'anin sujada sai dai a ce ba sujada bace ta gaba ɗaya ana gane da kyau ku mas'ala ce ijtihadiyya wallahu ta'ala a'lam mala yace a haddathana mu'ammal nan ne ko haddathana mu'ammal ibn hisham haddathana isma'il an muhammad ibn ishaq haddathani ali ibn yahya bin khallad بن خلاد رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بام لاباري daga manzon Allah bi hadhihi alqissa a wadda wannan kissar ma'ana rafi ya ba mu labari daga manzon Allah labari na wannan kissar qala shi a labarin da ya ba mu yace sai manzon Allah yace idza anta qumta fi salatika idan ka tashi a cikin sallar ka fakabbir kai kabbara fakabbilillaha ta'ala ka girmama Allah madaukakin sarki kai kabbara sun makara ma tayassara alayka min alquran sannan ka karanta abin da ya maka sauki na alqurani wa qala fihi yace a cikin sa fa idza jalasta idan ka zamna fi wasati salati a tsakiyar sallah fatma'inna to ka natsu waftarish fakhidaka al-yusra kuma ka shinhida me yake da suna kahorka idan aka ce fahid da kawa kawa zuwa sama duk tana shiga a ciki ka tattara zuwa abin da ya kasa ka shinhida ta thumma tashahhad ma'ana ka shaida ta sai ka zamna akanta thumma tashahhad ko kuma idan an dauke shi a mekir suna a sunan iftirash shine ka shinhida kafar ka zamna akanta in an dauke shi akan tawarruk wanda ba shi ake bayani ba anan shi kuma wannan adaban yake zamu ganshi anan gaba yace waftarish fakhidaka al-yusra ka shinhida kafar ka ta hagun sai ka zamna akanta ثم تشهد sannan kai tahiya thumma idza qumta sannan idan ka tashi zaka kawo sauran raka'o'in fa mithla zalika to haka kwatankwacin haka zaka yi hatta tafruga min salatika hasi ka kare sallarka حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلال بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده an rifa'ata ibn rafi'in anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah fa qassa hadha alhadith sai ya bada labarin wannan hadisin qala fihi sai dai yace a cikin sa fatawadda kama amaraka Allah idan ka zo za ka yi sallah to ka yi arwalla kamar yadda Allah ya umurce ka thumma tashahhad sannan ka yi tashahhud in ka yi arwalla ka yi tashahhud abinda ake yi tashahhud anan shine bayan ka kare arwalla me zaka ce أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين شيني كيران كايا أرو الله سيكي التشهد معنا أدو أدى أكي بايان أرو الله فأقم تو أولا لوكة سيكا تايد سلا ثم كبر سننكي كبر الحرمة فإن كان معك قرآن إذن يا كسنتي كهدتي ونأبنا القرآن فقرأ به تو ككرن تاشي وإلا idan baka haddace komai ba na alkur'ani fahmadillah to kai ka gode ma kai hamdala wa kabbir kai kabbara wa hallilhu kuma kai masa hailala shine abin da muka gani a wancan hadisin ko na wani mutum da yazo yace shi bai iya haddace komai daga alkur'ani a bashi abin da zai mai gurbin wannan sai manzon Allah ya ce ya koya masa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah to shi ne abinda ake nufi baka iya komi ba a cikin alkur'ani to kai wannan wa qala fihi sai ce a cikinsa wa in taqasta minhu shay'an idan ka rage wani abu daga cikin sallarka in taqas in taqasta min salatika to ka rage daga cikin sallarka kenan idan ka rage wani abu daga cikin abin da na zano maka ya kai wannan mutunan to ka rage wani abu daga cikin sallarka yan uwa masu girma ko muna so mu ci gaba za mu tsaya a nan sakamakon kamar yadda muka yi alkawali a yau muna da ziyarar ɗaya daga cikin manya-manyan abokan da'awa kuma musamman daga ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar saudiya ina tsammanin wanda suka halarta a daura sun ga wannan huskar ko a daura da aka yi ta bakon balarabe da ya zo ina tsammani wanda suka halarta sun ga wannan huskar to malam shi ne wanda ya rako wannan malamin daga daga saudiya zuwa nan niger ana gane da kyau har suka yawata da shi a ƙauyuka to bayan ya zo bayan shi malamin balaraben ya koma to shi malam sai tsaya ya ce zai ga gida tunda asalin shi dan niger ne kuma dan da magara amma yanzu a can saudiya gaba ɗaya ma yake da zama to sai ya ce zai tsaya ya ga gida yanzu ya komo zai wuce sai na ce to yana da kyau malam ya zo ya sharrafa mu da wasu nasihohi domin nasiha ta bako tana tasiri wataran sosai fiye da wanda yake ana tare da shi a koda yaushe kuma alhamdulillah malam hafiz ne na alkur'ani hafizun mutqinun in kaji ana gwani na gwanaye mara gwani sai kallo an gaye da kyau ko malami wanda suka halarta a daura sun shaida wannan domin kai tsaye ce malami ke masa kai karanta muna sura kaza karanta muna aya kaza kuma kai tsaye sai ya karanto ba tare da gargada ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan muna fata Allah ya kara mu rayuwar mala albarka kuma kun ga da yake ma aboci alqur'ani mai tsarabar da yaje muna ta shahi alqur'ani ce maudu'in da zai muna bayani akan sa shine akhta'un jaliyatun ana gane ko kuma alhanun jaliya fil qur'anil karim ko kuma fi qira'atil qur'an ma'ana wasu kurakurai da muke manya manya game da karatun alqur'ani ko kuma game da alqur'ani mai girma kenan sai ku karkade kunnuwanku ku ji wannan kurakurai domin a gyara insha Allah malam zai muna minti 30 a wannan bayanin insha Allah muna fatan Allah ya ma malam tawfiki shaykh kan tafaddalu na wa iyyakum insha Allah Thank you.